أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون wannan aya idan manzon Allah ya karanta ta ya kace hadihi lakum wannan ayar ta kuce ta bani Isra'ila ubangiji ya ce wa min qawmin Musa ummatun yahduna bil haqqi bihi yahduna a cikin jama'ar annabi Musa akwai mutane zai yi wa kan gaskiya suna shiryar da mutane akan gaskiya kuma suna yin hukunci wa mutane akan gaskiya da wannan tasu ce yanzu wannan kuma taku ce wayin man kalagna a cikin waɗanda muka halitta ummatun akwai al'umma ya haduna bil haqqi ma shi yadda mutane akan gaskiya wa bihi da kuma gaskiyar ne suke yin adalci ma'anarsa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazalu qa'ibatun min ummati zahirin al haqqi hatta yati amrullah a cikin wata riwaya hatta ya ce la ya zuru man qadara wata ya ce amurla a cikin jama'a ta al'umma ta ko wadansu jama'a kullum ba su gushewa su ne kan gaskiya wanda ya saba musu ba zai cuce su ba za a same su kullum har tashin duniya har lokacin da annabi isa zai sauka su waɗannan su ne riyar mahimmi da ake cewa akwai ɗari uku sannan akwai arba'in sannan akwai goma sha biyu sannan akwai guda bakwai sannan akwai guda hudu sannan akwai ɗaya akan hudu ana kiran su rijalun laifi idan ɗaya ya mutu maza maza sai a ɗauko daga cikin na ƙasa a mayar a gurbinsa misali shugabansu shine kutbul aqdami alqaimi don da ya gausi da ya rasu ya ɗauko cikin na ƙasa da shi a cikin mutum hudu sai a mai da shi wurinsa a cikin mutanen da suke kasa da shi kuma sai a ɗauko wani a mai da shi har a da wajen su talatin har a da wajen su arba'in din har a da wajen su ɗari uku din wannan lamari ne nasu na waliyai su suka san abin su kamar yadda kasan kowane fanni wanda suka san fannin su suke magana a kansa ba kowa ne zai magana a kansa a gane abin da ake nufi ba su waliyai na zamanin manzo Allah da kowane lokaci ma'aikata ce ta asiri ta Allah ma'aikata ce ta asiri ta Allah wanda ba su da uniform idan annaba su suna da uniform shi ne wato mujizarsu da mutum ya saba musu ya ce bai yarda ba bai yarda ba sai Allah ya kore shi daga rama ya mai da shi dan wuta na har abada ya mai da shi maki su kuma wannan waliyan su kan idan ka ki su to karka zage su karka yi gaba da su za ka samu sauki domin tun da yake malamai ne ga malamai nan barce ko daga dama duk kabi za ka samu shirya amma karka cuce su domin in ka cuce su man adali waliyan kan azantu bi harbi duk wanda ya gaba da waliyi na Allah ya ce ni ko na san da shi zan yake shi to yaki da Amerika ba shi balle yaki da Allah mu komai ilimin mutum in yayi gaba da su su waliyan sai Allah ya tuɓe masa ma'anar ilimin kamar yadda makaranta dai a wannan dan faɗa dan babura a cikin karatun mu da ya wuce ya ga da haka da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ya kama da cikin wannan larabci ce kin yadda tun daga zuciyar ki har bakin ki Allah shi kadai ne shi yayi sama da ƙasa shi yayi komai yayi kowa shi kadai ne abin bauta wa kuma kan cikin da kin yadda nan kurbawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya kashe da wannan addini domin da kin yadda Yesu wato Annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da sabawan Allah ne manzon Allah ne cikin manyan manzannin Allah wanda Allah ya koshi ka mun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da yake yana da abin mamakin da aka yi wurshi yana da ruwa ba shi da ruwa ba da aka yi annaba da ba ruwa ba ruwa ki yi da abin da yake wada ki ce alhamdulillah yanzu kin zama musulma zama da ke dole akan mu ya zama dole akan ki za ki yi wanka in kin yi wanka sai a koya muke da ake alwala ne da ki sallah ko sallah biyar kullum kuma in wannan wannan wanka da zaki na yau kullum in ya da miki kwata da mijinki dole sai ji wannan wanka sannan a yi sallah akwai kuma jini da yake zuwa mata kullum wata ana kiran jinin haila wannan jini in ya zo mace ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi cikin azumi ne kuma za ta banta da mijinta wajen jinin ya dauke ta yi wanka sannan ta koma sallah ta koma azumi ta koma wajen mijinta kuma ana biyan azumi amma ba a biyan sallah mene sunan kina da na kiristiyana to wani sunan ke zo yanzu na musulmi khadija khadija ko sunan khadija Allah ba ki dukiya ka ce da zakka kuma za mu tashi da azumi tare da kiya ba za wannan wata Allah ba ki dama kuma ki haji wanda muke murna a ke
والذين كفروا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون sune annabi ke cewa akwai jama'a cikin al'ummarsa kullum su suna kan gaskiya ne ba za su saba da gaskiya ba wanda zai zamar da su da wanda zai saba su duk ba zai cuce su ba su ne waliyan Allah wanda muka faɗa da su su waliyai ba su da uniform annabawa ne suke da uniform ko da haka dai abin da ya samu haiwa waliyai uniform ba domin Allah ya ce da girman Allah sai girman annabi sallallahu alaihi wasallam sai girman mu'minai walillahi izzatu wa lirasulihi al-mu'min idan an ware waliyai an musu uniform to su kadai za a riga girmamawa sauran irin sauran mutane ba za a girma su daga cikin mummune zo da rufin asiri ya samu kowa ya samu girman sa na musulunci kowa aka gani da zaman ko shi ma shi ne sai a zauna lafiya wannan shi ne wa al'umman manzon Allah wanda suke kullum suna nan kan gaskiya Allah ya samu daga cikin su wai man karana ummatin ya nuna bil haqqi wa bi yadin wanda da kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun kuma waɗanda suka karyata ayoyinmu ayoyinmu waɗanda suke hannun annaba suka zama mujizozi wanda ya karyata su duka zai zama kafiri ayoyinmu wanda suke hannun waliyai magada annabawa duk wanda ya karyata su ba za a ce masa ya zama kafiri ba amma in yana zagin su zai mutu kafiri domin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yana ce Allah ya ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi musamman shehu tijjani yana cewa man sabbana illam yatub mata kafira duk wanda ya zage ni in bai tuba zai mutu kafiri kamun ya mutu ya mutu kalmomin kafirci kowa ya mutu shaidan kafiri ne saboda haka a kiyaye wanda suka zo bi aya na wata su kare da ayoyin mu wajen na wajen annaba mu'jiza kenan ko na wajen wali karama kenan ko kuma ayoyi dai gaba ki dai na sama da na kasa da na kudu da na arewa har kai in a cikin kama ayan Allah ne rihim ayatina min afaq fi anfusihim duk wanda ya kai da wannan ayoyi to san da dijo irin waɗannan mutane da san da dijo da sannu za mu ba su istidrajin min hazlare mutum yadda wasu sani ba wato ana hausa suna kira abuwai akuya meme kamar yadda ake kada tsaba ana kira awaki da tsaba hankali a hankali har su je yadda za a kama su a yanka wanda ya ce wa duk wanda ya karyata ayoyi na idan akwai sauran kwana sai yadda shi daɗi yadda shi daɗi yana tsammanin ba komai kafircin aida yana cuta da ya cuce mu ga mu da dukiyar mu ga mu da farin jinin mu ga mu da lafiyar mu ga mu da yaya ga mu da girma da abin da ake faɗa na inda gaskiya ne ai wannan ba zai yi ba ha ko masu zagin waliyai din mu yi rabu gare mu ga mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza abin da ake faɗa da gaskiya ne ai da kaza bai faru ba Allah ya yi musu istidiraji ne ya yi musu istidiraji yanzu zai kama su وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ظالما إن أخذ ظالم شديد ويمضي إن الله يمهل ولا يمهل ubangiji yakan saurarawa mutum ne yana kafirci ko yana zalunci amma ba zai kyale ba ranan kamu iyaye zai kamu zai masa kamu muni azzazizin mutane umli lahum innaka وأملي لهم إن كيدي متين sanastadriju za mu yi musu istidraji ta inda ba su sani ba wa ubli law anna shi zan ja kwanan su ina ina musu kaidi inna kaidi kamu na matinun mai karfi ne zan ja su a hankali a hankali ina inna ma numli lahum liyazdadu isma mu ja kwanan su ta ƙara zunubai su ta ƙara zunubai suna jin daɗin duniya ran da muka kama su sai musu mummunan kamu kamu kamu mai karfi أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين me zai sa mutanen maka kafiran maka ba za su yi tunani ba sun taba ganin wani mutum mai kama da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma a ce wai mai hauka ne haka haka mai hauka yake a da Allah ya aike shi yace masa azira shi ne ta kana ka yi gargadi wa dangin ka makusata to sai dai ya hausafa yana kira ya bani abdi manafin ya bani abdul muttalib ya bani nawfal ya bani hashim ya bani Ab- haka dai ya bani abdul muttalib yana kira ku zo Allah ya aiko ni kira ku zo Allah ya aiko ni ni mai gargadi ne ku zo ku ji labari a wurina ku shi kenan da ya fara yin haka din sai abu talib sai ya zo ya daga hannu yana ce masa tabbar da alihaza da autana da aka ce mana wani yaƙi ya tinkaro mu ba mu da samari ne ko ba mu da dukiya ne wanda suka ji tsoron yaƙi marasa sojoji marasa makami da kuɗi shi ne Allah ya bada amsa tabbar da abi lahabin wa tabbar ma gani an wadu ba ka sawa sai da na razu ta lahabin umratun ma tun alƙaji da wani masali to kuma sai ya sake kira kuma da dare yana kira da daddare har gari ya waye shi kira da gari ya waye ce sai mun kabarin ka cewa mutumin nan ba mai hauka ne ba ku jin je yana ta yana ta kira da daddare da daga murya to faɗin wannan abu dama kullum in an in an yi wa nan musu ladan bakar magana Allah ne yake amsawa idan sun faɗi magana sun ce hauka sai Allah ce ya abu hauka bane inu illa zikr lil alamin ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين إن سنجا النبي هنا كرع azu abi Allah yana kira azu abi Allah yana karanta Qur'ani ko yana wa'azi yana jawo hankalin mutane sai ji hauka ya tashi Allah ce ba hauka bane tunatarwa ne daga Allah ubangiji talikai a wani wuri yana cewa وإذا قيل وإذا قيل لا إله إلا الله ويستكبرون ويقول أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون إن أنت سوى لا إله إلا الله سيذكر من كيس يفعل سيجي أئنا لتاركوا آلهتنا توي yanzu za mu bar dodanninmu saboda maganar sha'irin mai waka majnunin mai hauka waya da mai suke kira haka subhanallah wa umri lahum innaka ilayhi matin awara bai tafakkaru me yasa ba za su yi tani ba ba bi sabin min jinna ba shi wannan mutumin nan nasu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba yi da wani abu mai suna mai suna hauka in wa illa nadhirun mubin shi dai mai gargadi ne mai yin bayani أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى وأن عسى أن يكون
ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسي أن يكون قد اقترب أجلهم وفي حديث بعد يؤمنون سدوبا منا سدوبي سما da ƙasa mana su dubi ikon Allah a wani biyan shin ba za su duba ba ne fi malakutis samawati wa cikin mulkin Allah mai girman nan mai yawan nan mai fadin nan mai ban tsoron nan sama da ƙasa wa ma ka daga Allah min shi duk abin da Allah ya halitta su duba mana ai zai nuna musu ikon Allah da kadaituwan Allah wa ana sai ya kuna qad iktaraba ajalu kar su sake ba wataƙila ma lokacin kwana ƙarewar kwanan su yayi kada su zauna ba su tuba ba su koma musulunci har mutuwa ta zo ba idan mutuwa ta zo ba su tuba ba to sun tafi wuta har abada kenan a wani min su bi mana kuti sama wa ta rota ma ka daga rabin shi wa na sai ya kuna qadik taraba ajalu wata kila ma mutuwa su ta yi kuza ko ga hadisin ba da uluminu to da wani da wace magana za za a imani da ita in ba imani da alqur'ani ba in ba imani da alqur'ani ba da wani magana za a yi imani da shi alkur'anin nan shi ne wanda littafin da ba kamar su a cikin littattafan da suka zo daga Allah mai yin bayanin komai da komai filla filla ma farar rabin kitabin shi ba abinda muka muka bari ba faɗa cikin wannan alkur'ani ba bata iri iri ne shi qur'ani yun akwai wasu gaddawa wanda wanda su wai sun ce qur'ani ba ya ishe su ya ishe su ba za karanta hadisi ba za karanta littafai wai qur'ani kawai ya ishe su to idan ba bata ba in ka ce qur'ani ya ishe ka da yaya za ka yi addini babu hadisi da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai qur'ani da kansa ya ce ga hadisin ba da wuyunu wai wani hadisi ne za a imani da shi ko bayan an yi imani da qur'ani wannan magana ce daban tunanin su da basirar wannan magana daban bata ne wadanda Allah ya batar da su a wani yanzu rubi malakotin samawa da rauti su mutanen makka da sauran mutane su dubi sauna su sama mana su dubi ikon Allah su dubi ƙasa mana su dubi ikon Allah kai duk abin da Allah ya halitta su dubi shi mana su gane ikon Allah malakut wato akwai malakut na luga akwai malakut na islahi malakut na luga dai wato mulku ne aka yi masa mubalaga aka ce malakutu shi yasa aka ce malakutu ikon Allah mulkin Allah to marabudu na abin nan na istilahi kuwa shine wato ubangiji tabaraka ta'ala yadda ya ajiye halittarsa akwai inda halitta take da jiki da da jiki da rai da jiki da rai in rai din ya fita abin da ya saura ba a ce masa mutum sai a ce masa sai a ce masa gawa ko na dabba ne ya fita gawa tinkiya ko gawa wani abu to wannan jikin da ake da shi wanda yake tare da rai nan duk inda wannan jikuna suke to ana kiran wurin alamun nasuci wato wurin da yake dauke da jikuna wato alamun ajsamil kasibati wato wurin da yake komai yana dauke da jikinsa to daga nan kasa har zuwa sama ta daya wannan wurin ana kiransa alamun nasuci daga an wuce sama ta daya to sai ya zama ba jiki a can sai a shiga alamul misali wato alamul alamul alamul misali alamul arwari daga nan kuma har zuwa sama ta bakwai ana kiran wurin alamul malakuti din daga nan sai abin ya canja a shiga alamul jabaruti alamul jabaruti alamul arwahil mujarradati abin da yake wurin wato rayuka ne ba jiki rayuka zalla ne ba jiki alamun malakuti akwai jiki amma jikin na annuri ne amma alamun malakuti babu jiki alamun jabaruti babu jiki rayuka ne zalla a nan ne inda mala'iku suke in ka gansu a kasa ba an turo su aiki ne amma nan ne wurin su alamun jabaruti alamun asrari daga nan sai a wuce a kai alamun lahuti nan ko sai arwahu rayukan annabawa ne suke wurin arabul asma'i was sifati sai sifofin Allah da sunayensa suke wurin to daga nan an an wuce inda annabawa suke can kololuwar wurin sai a tattar su annabawa nan guda hudu a tattar da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sama da su to in an wuce wurin fa ba ba sauran wani abu kuma domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine a adiyya su sauran annabawa suna wahidiyya annaba suna wahidiyya wa ilahukum ilahun wahid amma shi annabi Muhammadu shine kadai yake a hadiya kudar hadiyatu zati wato kudar kunul haqqi daga nan shi ainihin shi kadai ne yake samun sanin Allah a hadiyya saboda haka kike jalla yana ce kul huwa Allahu ahad huwa Allahu ahad huwa dai hubiyatu zati ne kulhul haqqi ne Allahu ahad nan ko shine matsayin annabi shi kadai babu wata halittar da take zuwa wurin banda shi shi kadai a hadiyatul zati saboda haka ne yake cewa li waqtun ma Allah la yasrihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da lokaci tsakanina da Allah ba wanda ya san abin da nake ciki a wurin Allah komi isan mala'ika don kusanci komi isan manzo don manzanci bai san abin da muke ciki bane da Allah nan wanda shine istilahi na malakut da istilahi na jabarut da istilahi na lahut da istilahi na na hahut huyatul zalim amma ka daga da mun shi wa na sai ya kuna qadik taraba ajaru ko bai yi hadisin ba da zulmun bayan wannan alqur'ani ko wace magana zaka ji kai imani da in dai kawar alqur'ani ai ka bace من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون su wa'ancan jahilai da suke cewa ai daga an yi imani da alkur'ani ba wani hadisin da za a imani da shi ai hadisi lugha ne hadisi lugha ne amma akwai hadisi na istilahi hadisin istilahi shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar duk gaba ki da ana hada su a ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kitabu wa sunna jar qur'ani da sunna ko duk abin da annabi ya faɗa wahayi ne daga Allah ko ba ya tuwal hawe in wa illa wahyu ne in kai imani da na farkon alqur'ani to dole kai imani da nabiyun ma na abin da manzon Allah yake faɗa kullin na ba unzirukum bil wahyi duk magana da ya faɗa da wahayi yake faɗan ta amma ataykum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum an fantahu duk abin da annabi ya ce ayi dole ayi da da ya ce a bari dole a bari Allah ne ya ba shi wannan asurati daga gare shi saboda haka ne wajen jahilai ne suke cewa wa bi ayyadin ba da zulmin wai da wani hadisi zaka yi imani bayan ka karanta alqur'ani ka yi imani shi wannan jahilci ne mai yuzi Allah fala hadiyana wa nadaru fi zuyan ya mahu ya rasulullahi kar kai mamaki ya kai ma mai ji kar kai mamaki in kaga mutum ya bata ba wai da kansa ya bata bane a haka ikon Allah ya ga dama ya bar da shi to duk wanda Allah ya bar da shi fala hadiya lahu ba wanda yake iya shiryar da shi domin an an kama hankalinsa ne an daure a wani wuri to banda wanda ya daure hankalin a wancan wurin shine Allah ba wanda zai ya kwanto hankalin ya dawo a inda ake so yana can yana daure za a mutum musulmi ne dan uwanka komai da komai na kuɗi iri ɗaya ne amma inda hankalinsa yake daure daban inda naka yake daure daban kowanne da inda domin ainihin shi nassi ma'anin abin da Allah ya faɗa ko abin da Annabi faɗa shi ake kiransa nassi to in yazo ya wuce to ana neman maza maza imani ya zo ya bi shi to imani ya bi shi duk inda imani ya gaji sai ya zauna la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha daga nan imanin kuma sai hankali ya bi shi idan nassi ya wuce imani ya bi shi hankali ya bi nassi to sai ilimi ya zo ya bi hankali din ku tafi tare sannan kuma in abun ba addini ba ne to hankalin ne zai wuce ya tafi neman abin da ake nema din to ya tafi nema ilimin sannan hankali ya bi shi to duk inda ilimin ya je ya kasa hankalin ma nan zai kasa tun da babu imani saboda haka ilimomin duniya duka hankali ne yake gano su tun da yake ba su da imani ba kuma dukkan ilmomi na addini imani ne yake gano su wanda yake bin nassi din nan idan imani ya bi nassi ya ya je wani wuri yana haki ya kasa sai a dakatar da shi hankali ya zo shi ma ba zai iso inda ma imani yake ba shi ma sai ya kasa a dakatar da shi kowanne inda hankalin sa yake daure can ilimin sa yake daure man yudilillahu duk wanda Allah ya bar da shi fara hadiya lahu ba wanda yake shiryar da shi wanda zaru za mu bar su dai fi rubuyaniyam a cikin girman kansu ya amahuna suna kaiwa da kawowa a dimoce duk wanda ya yi kafirci abin da ya ja masa kafircin nan girman kai ne da rena wanda Allah ya nada rena annabawa girman kai kabaru wa kazzabu wastakbaru da ga gansu kullum suna tafiya tare girman kai ya kawo kafirci kafirci ya kawo ƙayyata ayoyin Allah ko ƙayyata ayoyin Allah ya kawo kafirci ha kuma kowane abu inda girman kai ya zo akan rena bayin Allah sai a dogara akan abin da aka sani wa nazaru sai ban su fi ruya ne a cikin girman kansu ya mahu da suna kaiwa da kawowa a cikin dimuwa
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursiha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك يا رسول الله mutane suna damun kan tambaya an sa'ati tashin kiyama ayyana mursaha yaushe ne ne za yaushe ne ne za ta zo yaushe za ta zo ainihin sa'a tashin kiyama hawa uku ne ranar da kowa ya mutu karamin tashin kiyamansa ya faru domin duk abin da ake gaya masa ran nan zai gani da idonsa in ya mutu sannan kuma tashin kiyama ran da za a tada jama'a shi ma sa'an tashin kiyama ne wani lokacin da za a kora mutane ta wurin hisabi nan ma tashin kiyama ne to guda uku nan su ne suka tattaru suka zama as-sa'a lokaci lokaci to lokacin nan saboda haka dai ke ji ai wani lokaci yayi wato wai ya mutu kenan sa'an tashin kiyama da ake as-sa'a a cikin qur'ani ko hadisi yawanci ana nufin tashin kiyama mutuwa da harkokin dai lahira yan tsaro na suna tambayan ka an sa'ati sa'an tashin kiyama yau za a yi ne ayyana musa'a kurin nawa ilmu a inda rabbi ka ce musu sanin wannan tashin kiyama lokacin da za a yi ta sanin wannan yana wurin Allah Ubangiji na ilmu a inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu ba mai bayyana lokacin da za a yi tashin kiyama sai Allah shi kadai ya san lokacin shi kadai yake bayyanawa Allah ya rufe tashin kiyama ne da ranar da mutum zai mutu ranar da kowannen mu zai mutu Allah ya rufe wannan ne don jin tausayin mu da kowa ya san ran da dan uwansa ko ɗansa ko matarsa ko wani masoyin zai mutu to fa ya dinga kirga shekaru kenan har ya kuma dinga kirga watanni har kwanaki kamun lokacin sai ya lalace ya rame ya rasa jin daɗi in kuɗin wani ya mutu bai ne amfanin rayuwata to kana da su iri da yawa yaushe za ka rayu a duniya ka ji daɗin aure ka ji daɗin aihuwa ka ji daɗin tsaron gona ko ka ji daɗin aikin duniya in an san ran da za ka mutu amma sai aka ɓoye kowa ya san zai mutu amma bai san ranar ba sai aka ɓoye saboda hankali ya kwanta a samu gudanar da sha'anin rayuwar duniya a samu ayyukan ibada domin ayyukan duniya su suke dora mutum akan ayyukan ibada haka kuma tashin duniya Allah ya ɓoye ne na gaba ɗaya ɗin domin hankali ya kwanta mutane za su san lalle za a yi tashin kiyama a wasan yauce ne ba amma da sun sani sai su daina gini su daina noma su daina aure ginin mai zan yi abin da ke tashin gyama saura kaza auren mai zan yi abin da sauran tashin gyama saura kaza taron gonan mai zan yi abin da ke duk da baki sai a rikice a kasa yin aiki amma hankali a kwance za a yi tashin gyama ba yi ba maza Allah sallallahu alaihi ce mutane sun shimfiɗa riga suna duba suna ta yawa a albarka masallama albarka wuf sai tashin gyama wani ya ɗauki abin da shansu ya je nasara zai tasa wuf sai tashin gyama wani ya ɗauki lokaci zai sa a baki wuf sai tashin kiyama wani duk abin da ake ciki da ana tafiyar da duniya kamar kamar da gaske wuf sai ga tashin kiyama ya zo a cikin fuja saboda haka Allah ya koye ta ya tsaro da kan istati yana mursaha kullu ma ilwa inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard lamarin tashin kiyama ya nauyaya fis samawati asammai wal ard da kasa ko ko ana nufi idan sama'u shaqqat ko ana nufi idan sama'u idan nujumun kadarat ko ana nufin idan zulzala zilzala ai tashin kiyama tashin hankali ne na sama da ƙasa rannan ne za a kekke ta sammai a zubar da taurari a kisbe rana a kisbe wata wannan ƙasa a girgije ta ba kori ba tudu to wannan tashin kiyama wa zai abu ne mai nauyi wa kowa da kowa mai nauyi ne wa sama da ƙasa la tatikum illa baqta ba za ta zo muku ba sai a cikin fuja cikin bazata sai kawai ga tashin kiyama yayi yan aluna ka annaka min anha sun dame ka sun mai da kai kaman kai ka riga ka yi bincike ka tabbatar ga lokacin ta ne wani na ilmu ha inda Allah ka ce musu har yanzu zan gaya muku kaman da ne ilmu ha inda Allah sanin tashin kiyama da lokacin ta inda Allah wajen Allah ilmu ha inda Allah لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغتة يسالونك انك هذه عنها قل انما يهمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون wato jibril ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin surar dan adam ya zo fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tufafi farare masu kyau da gashin sa baki kirin da ya zo ya sallama dukkan fadin manzon Allah ba wanda ya san shi wannan mutum kuma ba shi da alamar bako ne don bako yana da yan kaya ko a kansa ko a rataye ko ko ko ko a hannu babu alamar shi bako ne ba alamar kura ko ratayen kaya ko dauke da kaya ya mun sallama ya zo jingina gwiwa ya musa kusa da gwiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ina tambaya mal islamu yayi musulunci ne ita islam an tashi da Allah ila illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa kima salatu ta zaka wa ta summa ramadan wa ta hujjal bayt ta ilayhi sabila ce ta sadaka sadaka gaskiya ne gaskiya ne musulunci da yake tabbata tauhidin ka na Allah da da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyar da yin zakka da yin azumin ramadana da yin haji in ka samu iko sai wannan ba kai ce sadaka sadaka sahabbai suka ce ayyuna da yin tsarwa sai da abun mamakin shi ke tambaya kuma shi ke ce gaskiyar ka gaskiyar ka mal imanu me imani ko ya rasulullah yace al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa umrihi yace sadaka abin da kira sa imani wato ka tabbata a cikin zuciyarka Allah shi kadai ne ubangijin komai da kowa ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai imani da shi yadda kai imani da Allah da annabi Muhammadu kai imani da Qur'ani to kai imani dukkan littattafan da suka zo daga Allah kuma kai imani da mala'ikun Allah kai imani da annabawan Allah kai imani da ranar lahira kai imani da gaddara ko ta yi dadi ko ba ta yi dadi sai sadaka gaskiyar ka gaskiyar ka وما الإنسان به إنسان إذا الإنسان أنت أن تعبد الله كأنك تراه كبوتا الله كما كان غني الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك kuma in baka ganin sa ma ka tabbata ne shi na kallon ka kamar sarkin makafi ya zo ya faɗi gaban sarki ran kai da ne an gaishe ka sarkin makafi an gaishe sarkin makafi to sarkin makafi ya tabbata yanzu sarki na kallon sa ke da baka sarki ba amma ya tabbata yanzu sarki na kallon sa to ka zama tsakanin ka da Allah ko ba ka ganin dai ka tabbata yana kallon ka don ka san muraƙaba kenan to na ji gaskiyar ka gaskiyar ka to yaushe ne za a tashin kiyama sai ce mal mas'ulu an habi ara min sa'ili maganar tashin kiyama kan kai da ka tambaye ni da ni da ka tambaya ba wanda ya gori sanin yaushe za a tashin kiyama rabari ne da Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu ilmomi tsakaninsa da Allah akwai ilmomin da Allah ta dole ya gaya wa kowa da kowa ya gaya ya ya isar da aikan Allah akan wannan akwai ilimi wanda yake na tsakaninsa da Allah ne sai wanda Allah ya masa izini ya faɗa wa waɗansu ya faɗa wanda bai izini ba yana nan a boye to wasu malamai sun ce annabi ya san tashin kiyama amma ba da izini ya faɗa wa kowa domin irin bayanai da yake yi in kaga kaza kaza tashin kiyama ya kusa in kaga kaza kaza tashin kiyama ya kusa in kaga kaza kaza tashin kiyama ya kusa yana ba da labarin akan wanda ne ya sani amma ba a ba shi izinin ya faɗa wani ba yas'alunaka anna hamyan wurin nawa in ma yin zamba walakin na aksaran nasi la ya'lamu قل لا أملك لكم قل لا أملك لنفسي
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ka gaya wa duniya ya rasu ba ka ce ni din nan matsayina ni fa bawan Allah ne Allah ne yake tasarrufi da ni ba ni ne Allah din ba duk abin da nake faɗa muku nan ni bawan Allah ne daga Allah nake faɗin maganganu ni bawa ne daga cikin bayin Allah mallakakke la amliku nafsi naf'an wala darran ba na mallakawa kaina wani alheri wanda zai amfane wanda zan jawo shi da kaina wala darran ko abin da zai cuce ni wanda zan kore shi da kaina ni bawa ne na Allah walau kuntu alamul ghaiba lan taktartu min alkhairi wa masani su ko ni ban san gaibu ba da na san gaibu lan taktartu min alkhairi wa ma masani su da na yawanta wa kaina alheri da wani abu na cuta da bai shafe ni ba in ana ni dai nawa illa nazirun wa bashiru liqaumin yu'minun ni mai gargadi ne ga mutanen da suka saba wa Allah abin da zai same su duniya da lahira wa bashirun ni kuma yin albishir ne wa mutanen da suka yi imani da Allah abin da za su samu a duniya da abin da za su samu a lahira maganan gaibu gaibu hawa biyar ne duk qur'ani ya faɗa mana su akwai gaibun da shi Allah shi kadai ya san wannan gaibu ba wanda ya san gaibun sai shi shi kadai hatta manzon Allah bai sani ba sun kaji Allah annabi ya ce la adamun gaiba to wannan gaibun yake nufi shine wanda yake banci huwiyatul zati zatin Allah inda ba wani bawan Allah da ko annabi ko mala'ika bai san wurin ba shine ayar na suratul naml take faɗa mana قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ga yawa duniya sama da kasa ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai to shine wannan gaibu wanda ya rata da hukumatul zati da kunun haqqi to daga nan sai aka komo domin Allah ce wala yuhiduna shay'in min ilmihi illa bima sha bayan Allah ba sa iya sanin komai na ilimin Allah sai abin da ya ga dama to ya ga dama ya sanar din sai a sani to da ya ga dama din wanda ya fara sanar da shi gaibu cikin halittarsa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu da kowane halitta bai sani komai isan mala'ika komai isan manzo ko Annabi Ibrahim shi kare ya san wannan gaibu ayar Ali Imran take gaya mana wannan ayar Ali Imrana take wada mana وما كان الله ليطلئكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله Allah yana gaya wa duniya gaba daya wa ma kana Allah yudli akum qaran ghaibi Allah ba zai zamo zai bude muku gaibu ku san gaibu ba Allah ba zai sanar da ku gaibu sa ba walakin Allah amma fa shi Allah yajtabi yakan zabi min rusulihi man yasha'u yakan zabi wani daga cikin manzanninsa wanda ya ga dama fa aminu billahi wa rusuli na ku dai ku imani da Allah da duk abin da Allah ya faɗa wa rusuli da manzanninsa da duk abin da manzanni suka faɗa to dai annaba dukkan zababbu ne Allah ya tsahi min almalaikati rusulan wa min annas ya ce za a sake zaben wani kai ya ganin ka wake naka zaba dole ka wa ma kana Allah liyutliyakum ala al-ghaibi walakin Allah yantabi min rusulihi man yasha amma Allah zai zaba daga cikin manzanninsa wanda ya ga dama ya sanar da jin gaibun da dukkan halitta ba wanda ya sani kaga gaibun guda biyu kenan ya ke banci Allah shi kadai wannan ya ke banci annabi shi kadai da tsari Imran sannan ku akwai na annabawa su kuma su kadai suka san wannan gaibu shi ko zai zo mana cikin suratul jinni Allah yana cewa alimul ghaibi فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسوله Allah shi kadai ne masanin gaibu ba zai sanar da kowa gaibun nan nasa ba sai dai yardaddu daga cikin manzanni ko dukkan manzanni yardaddu ne alimun gaibi fala yuzhiru ala gaibi ahadan illa man yurtada min rasul gaibu na uku kenan gaibu na hudu shine na siddiqai siddiƙai waɗansu mutane ne waɗanda Allah ya zaɓa su ba annabawa ba duk inda annabawa suka shiga tare suke shiga da su ka gare ni sannan abubakar tun yana da shekara goma sha tara yake tare da annabi muhammadu lokacin na da shekara 20 suna tafi suna abokantaka tare tare har wata shekara 20 din ta zo sai annabi ya ce Allah ya aike ni abubakar ya na yarda tun daga lokacin suke tare har suka gama rayuwar makka suka gama rayuwar madina yanzu haka suna cikin daki daya siddiqai kenan sakitarorin annaba duk inda annaba suka shiga za su shiga masu ba annabawa bane to suna da abubuwa lokacin da annabi yusuf yake magana akan siddiƙanci an tambaye shi yusuf an tambaye shi maganan mafarki da aka tambaye shi maganan mafarki ya ba da labarin abin da zai faru na shekara fiye da goma sha biyar تزرعون سبع سنين دأبا وما حسدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه وغاث الناس فيه يأسرون wannan duka yana magana akan siddiqi ne yusuf ayyu siddiq wa aftina bi siddiq garatu fi wani halwa karshe sannan siddiqai suna da irin waɗannan abubuwa sai na abubakar radiyallahu anhu ne babban siddiqi a cikin wannan al'umma ya yi kusa mutuwa amma ko ciwon ajali bai kama shi ba sai ya gaya wa ‘yarsa ummul mu'minina Aisha na ba ki kwandon dabino ashirin in baki za an ɗauko ba har na mutu to shi kenan ya zama kayan gado ku ga magada na ma an illa akhawati wa futaki ku magada na ku biyar ne yan uwanki guda biyu da yan uwanki yan uwanki guda biyu maza da yan uwanki guda biyu mata sai ummu ta ce na san yan uwana guda biyu maza na san Abdulrahman na san Muhammad yar uwata ko ɗaya na sani ita ce asma'u wace ce ta ukunta mun wata sai ce habiba bintu kharija tana da ciki ba za ta yi ne bayan na mutu in na mutu ta mata za ta haifa kuma ta haifi ta matar har ma sai na umar ya nemi zai aure ta abin ya gagara aka dawo ya aure yar sai na sai na ali kaga wannan gaibu ne daga cikin manya-manyan gaibu ma da aka ce khamsun la ya'lamuhunna illa Allah abu guda biyar ba wanda ya san su illa Allah inna la inda ilmu sa'a wa yadil wa qara ma fil hab wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut cikin guda biyar din nan Abubakar yanzu ya shiga cikin daya yayi magana a cikin filar hami abin da yake cikin cikin mace mamaki wai likita ya zo shi ma ya san abin da mace za ta haifa gaibu ne kuwa to idan mun je wancan wurin za mu yi magana a kansa to sannan sai na umaru yana cikin huduba a masallacin je aljawar jawar ya zariya ya zariya ku wajen dutse ku yi wajen dutse ku yi wajen dutse yana huduba masallacin yunwa da kowa gida ya mai nuna yau mun ji kana magana cikin ku gane magana da kake wuce a yaƙi na ne da nake ganin zai karye na ba su shawarar yadda za su yi da yakin ya dawo ko sai suka ce ai Allah da ya ce mai kyau sai muka ji magana ta kana babu shawara daga yin bin shawara nan sai muka samu cin nasara sai na uzo ina da sai wani shigo ya gaishe shi Allah ba na son mutum shigo min fiskar sa duk dina dina ba na son haka sai mutum ya ce a wayin ba da rasulillah kai ba ana maka wayi ne kamar annabi wani ce a innaha firasa قال صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة فراسة المؤمن فدية بنور الله kuji tsoron gane wa mumini shi mumini fa yana gane yana ganin abubuwa ne da ganin Allah to irin waɗannan kaga hudu kenan gane Allah shi kadai gane annabi shi kadai gane annaba su kadai gane siddiqai to guda biyar wato yana zuwa ne ar-rahmanu allama al-qur'ana khalaqa insana allama al-bayana wato dukkan dan adam in Allah ya ga dama sai ya bashi wannan sanin kowa da kowa ka ji abubuwan mamaki dai mutum ya zo ya ce ku dora nan za ku samu fetur ku dora nan za ku samu gas yau gari kaza akwai zafi gari kaza akwai ruwa gari kaza akwai gari kuma yana guri ɗaya ne ina ba da labarin abin da zai faru a yini guda to wannan duka gaibu ne in ka ce ai wannan ma ilimi ne sai mutum to ilimin wane ne ya sanar da shi mu Allah in ya sanar da mutum ilimi a wurinsa ne ba gaibu amma wurin mutane ai gaibu ne shine likita yake cewa mata ka za ta haifi yaya biyu za ta haifi namiji za ta haifi ta mata kaga kamar ana ganin kamar ya gano abin da Allah ya ce gaibu ne ba a gano shi ko to naji idan ta haifi yaya guda biyu yaya rayuwarsu za ta zama shekara nawa nawa za su yi su mutu likita ya sani wace sana'a za su kama likita ya sani ina za su rayu likita ya sani ka share su bai sani din bane kamar ka saboda haka Allah ya kan ba mutane abin da ya ga dama cikin iliminsa wa la yuhinu shay min ilmihi illa bima sha'a amma ka ce Allah bai san gaibu ga wanda ke shiru wannan ridda ne dole ka ce gaibun da Allah ya keɓe wa kansa shine Annabi Muhammad bai sani ba amma akwai gaibun da ya sani kowa bai san shi ba ko mala'iku ko annabawa su ko annabawa akwai gaibun da suka sani ba wanda ya san gaibu sai su da kansu haka siddiqai haka kuma wanda Allah ya horewa na istidraji yadda Allah ya ga dama shi Allah ba a tambayar sa don me yayi kaza walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma massani yasu in illa nadhirun wa bashirun liqawmin yu'minun iyaka na dai ni Allah ne ya aiko ni manzon sa ne mai yin gargadi mai yin albishir هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لناتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هو شيء الله دنا ما ملكوت السماوات والأرض دنا شيني خلقكم من نفس واحدة يا لتشيكو داري غدا دايا شيني النبي آدم dukkan dan adam da duk duniya kowane lokaci shi dan adamu ne daga adamu aka halicce shi tsakanin adamu da hawwa'u khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha a jikin wannan rai guda ɗaya ne aka keto hakarkarin mutumin na hagun aka halitta masa matarsa hawwa'u domin saboda in aka keto wani abu na jikinsa to abun zai zama jikinsa yana son abun abun yana son jikinsa dama ko jiki ɗaya ne aka raba shi biyu saboda haka za a samu soyayya za a samu haduwar hankali har a samu dama a aihu wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha domin hankalinsa ya kwanta da ita ta ɗebe masa kewa falamma ta gasheha da ya kwanta da ita wato yayi jima'i da ita hamalat hamlan khafifan sai ta ɗauki ciki ciki lokacin nan yana cikin sauki a misali lokacin kasan kwana arba'in mani yake yi kamun ya zama gudan jini to lokacin duka mace tana kaiwa tana kawa ba komai sannan kwana arba'in zama wansu gudan jini sannan kwana arba'in ya zama gudan nama to wannan lokacin tana kaiwa tana kawowa amma fa daga an kai wajen wata bakwai takwas to wahala ta zo ciki ya riga ya yi nauyi fadan ma'askarar lokacin da ciki yake da sauki ta kai ta kawo kawan ba komai amma yayin da ciki ya yi mata nauyi da'awar laha rabbahuma annabi adam da hawwa suka roki Allah ubangijin su da'awar laha rabbahuma sai na ce da nasariyan ya Allah muna roƙonka wannan kumburin ciki da muke gani Allah ya sa da alheri ne Allah ya sa mu samu dai su suna ganin dabbobi suna aihuwa amma ba mutane ba da suka yadda mutane ko suna yin ciki ko suna aihuwa amma suna ganin dabbobi suna aihuwa tunda suna tayar dabbobi to suna jin tsoro kada dai kumburin cikin nan ya zama dai wani abu mai kama da su kada ya zama yana kama da wata dabba sai Allah ya sa suka aihu kuwa sai abin ya kama yana kama da su matar annabi Adam Hawwa ta haifi ya'ya ta yi ciki sau arba'in a wani kauli ta yi ciki fiye da haka amma kauli mafi rinjaye ta yi ciki sau arba'in ta haifi ta bayi kowane ciki namiji da mace namiji da mace namiji da mace har zuwa arba'in din annabi adam dai da suka ce ai ta aihu fiye da haka fiye zama fiye ma da ɗari ɗaya fiye ma da ɗari biyu da wannan ne aka ce annabi adam kafin ya rasu sai da ya ga ƴaƴa da jikoki dan adam da ya bari a duniya sun kai dubu ɗari kafin ya bar duniya da ina ce da nasa ne da gudanar shakirin to ko wani hadisi da ake jawowa wanda malaman hadisi sun ce ba mai ba mai ba mai ba mai inganci ba ne cewa tana haihuwa ya'yan na mutuwa sai shaidan ya zo ya bai matar shawara in kin sake haihuwa ki sa dan abdul harisi zai rayu haris kuma shi shaidan shi ne haris daga cikin sunayensa ne haris din in kin sa sunansa zai rayu wace ta sa sunansa sai ya rayu wannan hankali ba zai kama ba ai mun san abin da muka fito muna karantawa fadan lehu ma bai guru fadan ma za ka shajarata fadan lau ma sau adu ma wadda bi zai suwa ne mai janna wani adihu ma rabu ma adamana kuma an ji kuma shajarati wa kulla kuma inna shaitan lakum aduwwi qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana zalamna nakuna min al-kafirin ga abin da shaitan yayi musu shine dalilin talaucewansu fitowarsu gidan wahala gidan aljanna su sake yarda da shi har ya ba su shawara su dauka ba zai yiwu ba musamman wa'ad da yake masumi ne to wannan dai hadisai mai yawa ne asalin su isra'ilanci ne hadisin yahudawa ne faran mata rashi ya amara hamran tabiba fa marabbi faran ma qalat da wallahi rabbuhuma dai na ce na salihan ina kuna da min shakiri wannan kenan iyakan magana adam da hawa ta tsaya ana to daga nan ya ku mushrikai kamar yadda kuka ji annabi adam da matarsa ta ɗauki ciki lafiya lau tana kaiwa tana kawa ba komai sai da ciki ya ya girma sai suka ji tsoro suna ta Allah ka ba mu ɗa na gari Allah ka ba mu ɗa na gari wannan abu Allah sai ya zama alheri ai kuma duk haka ne kowane mutum in matarsa ta yi ciki tana kaiwa tana kawa yana mun ai ta samu juna biyu ta samu juna biyu da cikin yayi nauyi karga fatawa da mata tana juna ai muna addu'a Allah sauke ta lafiya in ya gani ya gama da yau Allah Allah mata ta tana da juna Allah sa a sauke in ta sauka lafiya ita ai kuma haka din ne kuma sai matan ku sun sauka lafiya din kun samu yaya na kirki ku komo kuna min tsafi Allah ba zai ga annabi Adam su ne masa tsafi ba annabi Adam masu ne ba zai tsafi ba wannan magana Adam da Hawa ne ta kare a nan yanzu kuma zai ya shigo cikin mu ne mu yayan Adam bayan na sa matan ku sun yi ciki kun roƙe ni idan in sa abin da za ku haifa ya zama na kirki mai kyau sai ya zo mai kirki na kyau kuma ku yi min tsari a ta'ara Allah wa amma shirku kafirai masu shirka duk abin da suke yi shirka sada wa Allah Allah ya ya ya ya daukaka ga barin hada masa wani abu ai shirku na ma da farko shi yawan kulakun
alhamdulillah a zuwa ga maulanmu Allah ya kara maka karama da daraja kawai mai tambaya na cewa shine ya bar garin su ya kowa wani gari aiki sai je da iyali to a can kuma ba ranar dawowa to idan ya dawo garin da yake zai kaman kwana uku ya samu yayi kasari a idan ya ya je wani gari da niyyar ya kaura da wannan gari ya koma wancan garin to ko ya zo garin su kasar zai dinga yi in dai ba da sauran mace a gida kasar zai zai dinga ci da zai kwana hudu ko fiye da hudu nan ne zai cika sallah ha kuma ko da ya taso daga wancan garin zai je fatauci wani gari sai ya biyo ta garin su to a garin ma kasar zai yi
a kan kalla sai tambaya ta biyu mai tambaya na cewa ya dace mutum na karatun qur'ani yana wurin tunda sana'ansa idan an zo sai ya ajiye zai yi sana'a ya dawo ko kuma wani ya zo ya ya fira sannan kuma ya ci gaba da karatun Qur'ani ya dace ya haka a ai musulmi ai ba za a raba shi da Qur'ani ba don yana sai da sai da raba shi da Qur'ani yana da rige da Qur'ani sai yana karatu mai sai in ya zo ya ajiye Qur'ani su yi magana ciniki in ma ciniki ya tafi don Qur'ani sai karatu sai da in nama yake sayarwa wannan nama zai bata Qur'ani
sai mai tambaya ta uku ya ce yana so a yi masa takaitaccen bayani akan masjidul dirar masjidul dirari lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaure ya koma Madina ya tadda mutane guda biyu manya manya daya an gama shirin komai da komai za a nada sarkin gari da zuwa annabi sai aka manta har yanzu ba tuna ba sunan sa Abdullah ibn Ubayy sai ya bakin cikin zuwan manzo Allah baya son manzo Allah baya son zuwan manzo Allah ko bai so bai da iko ya bayyana in ya bayyana za a kashe shi sai zo shine shugaban munafukai sai ya zo yana samun jama'a yana farauto mutane a hankali ɗaya kuma malamin garin ne ana kiransa amir abu amir arrahim shi kuma malami ne na garin annabi ya zo bai imani da annabi ga annabi ya zuwa ke ta malam tun da malam bai imani da annabi ba sai zaman gari ya gagari sai suka hada baki shi wannan yana yawon nema musu sojoji da makamai su zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya mamaye musu garin su wannan ko yana shiri yana tanadi yana sai jama'a suka yi yawa cikin shekara cikin shekara tabbas suka samu jama'a masu yawa a cikin watan rajab sai suka ba da shawara cewa shi wancan na waje ya bani shawara ku yi masallaci namu na kanku saboda asirin mu kar ya tono sai suka gina an kun gina ku gina mutumin nasu zai bude muku to shi kenan suka gina suka zo neman annabi bude musu masallaci su munafikan kenan sai annabi ce zai yi tafiya sai dai na dawo ya tafiya ta buka ya dawo sai suka zo suna muna tirin magana bude masallacin mu annabi yana shi zai je Allah ce kul karkaje karkaje ba masallacin mu bane masjidul dirari ne الذي اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين masallacin aka yi don raba kan musulmi don cutar da musulmi don su cutar da musulunci kar ka je ka bude shi har zuwa karshen abin da shi ake kasa masjidin zirari
sai tambaya ta gaba kan kallawa mai tambaya na cewa mutum ne ya laifi ta ga kai shi kotu wanda ba ta shari'a musulunci ba aka yanke masa hukunci dai shekara kamar ko biyu a kurkuku ya dawo shin yana da wani sauran laifi a wurin ubangiji tunda ba shari'a musulunci aka kai shi ba kotun musulunci ni musulmi ban gane abin da ka fata ba na aka yi magana cewa ya yi mutum da ya yi laifi wani irin laifi kamar zina
To.
ko sata To.
sai aka kai shi kotu wanda ba na musulunci ba sai aka mishi hukunci aka sa shi shekara kamar biyu a a tun da sarki ba hukuncin Allah aka yi ba hukuncin Allah aka yi na nan hukuncin da kuma za a dauke masa yanke hannu ko jiba ba idan ya tuba Allah ya yasu maka tuba
aka yi magana sai jama'a musulmai suna roko kai ma sayyadi izini ya yi kaset na tilawan da yake yi a nan wurin zaman tafsiri an masa an masa izini a gaya masa yayi
sai za a yi ma injiniya mustapha addu'a
ya mustawa Allah ya masa albarka wanda da shi da waɗanda duk suka taimaka mana su dan masarin daura Allah ya taimake mu ya suke taimakon mu na suturan waɗanda suke musulunta kuma da abubuwa da suke taimaka mana Allah ya sa ta musulunta sai mutane da dama kuma kowa na kawo kukan shi na addu'a kowa da abin da yake Allah ya biya bukatan dukkan mai neman wani abu wurin Allah Allah ya bashi mai tsoron wani abu wurin Allah Allah ya kiyaye shi shi ke na kawo shi addu'a Allah ya ji gamu Allah ya